إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله واطلبوا عنده الرزق فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال الله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقال عز من قائل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فالقرآن يحث العبد يحث العبد المسلم على السعي والجد في ابتغاء الفضل والرزق من عند الله تعالى وبسبل أحلها الله تعالى ليعيش الإنسان حياة طيبة وليعمل لأخرته وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وقال الله تعالى أيضا هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور عباد الله لقد حدد أئمة الإسلام مكاسب الرزق الحلال وبلغت عند بعضهم ستة أسباب وإن من أعلى هذه الأسباب الغنيمة التي يغتنمها المسلمون في المعارك الجهادية وهو أطيب الأرزاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئست بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت رمح ذلي الحديث رواه البخاري معلقا ووصله أبو داود والترمذي وابن أبي شيبة في مسنفه والبيهقي في السنن الكبير وغيرهم وهو حديث حسن بمجموع طرقه وقال الله أيضا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا عباد الله وإن من وجوه المكاسب المباحة العمل عمل الرجل بيده وهو أن يتعلم الرجل مهنة أو حرفة أو صناعة يتكسب بها ويعيش عليها روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده فداود النبي كان نبيا وملكا لكنه يأبى إلا أن يأكل من كسب يده وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وروي أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه ومنها أيضا أيها المسلمون التجارة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال الله أيضا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق قال العلماء أي يتجرون ويحترفون وكانت التجارة شائئة بين العرب منذ ما قبل الإسلام وكانت بالأخص عمل الصحابة من المهاجرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وأذاب الآخرة لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله ثم إن من طرق الرزق والكسب الحلال الحرث والغرس أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وقال الله أيضا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك النشور وأن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة أخرجه البخاري وهذا الحديث يحث المسلم على الاكتساب بطريقة الزراعة والغراسة فإنه يتوصل به إلى الثواب في الآخرة الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار اتقوا الله عباد الله واجتنبوا المكاسب المحرمة فإنها سحت عليكم في الدنيا والآخرة تجنبوا السرقة والخيانة والغش والرشوة والمخدرات وأثمانها وتجنبوا ثمن الكلب ومهر البغ وحلوان الكاهن وغيرها من المكاسب الخبيثة المحرمة فعلى المسلم أن يتحرى دائما الأوجه المباحة والمعاملات الطيبة في عيشه وملبسه وطعامه وكل شيء ففي ذلك غنى وفلاح اتقوا الله واستغنوا بما أحل الله مما حرم ولا تغتروا برواج المعاملات المحرمة وشيوعها فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يوم مساء البركة dan za a iya tunawa waɗanda muka yi sallah da su a nan mako da ya shuɗe mun yi magana musamman akan matsala ta riba da yaɗuwarta da kuma yadda mutane suka shiga cikinta ka'in da na'in to wannan hudu ba kaman ci gaba ce akan waccan Allah subhanahu wataala kamar yadda ya ce ya halasta kasuwanci kuma ya haramta riba dama kuma Allah ya haramta riba din nan ne ga mumirai da idan mutum shi mumini ne ya kamata ya san cewa da shi Allah yake magana wajen haramta wannan harka ba uzuri bane ba dalili bane a ce dan kafirai suna yi mumami ba kuma magana ce irin ta hujja ta addini ba da Allah ya haramta riba sai kuma ya halasta hanyoyin samun arziki mabambanta ga bayansa kuma a cikin ayoyi daban-daban da hadisai Allah subhanahu wata'ala da manzansa manzan rahama suka yi ta kwadaitar da bayin Allah akan cewa mutane su nemi arzikin Allah daga abin da Allah ya halasta a cikin haka ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa lalle ku sani waɗanda kuke bauta mawa kuma bayan Allah ba su da arziki da za su ba ku don haka ku nemi arzikin ku a wurin Allah kuma ku tuba ku bauta wa Allah kuma ku gode masa kusan cewa zuwa ga Allah na ku koma haka nan Allah subhanahu ta'ala bayan da ya hana cewa idan an kira sallar juma'a ya kasuwanci sai kuma ya halasta cewa idan an kira da sallar juma'a to a koma a ci gaba da neman arziki a cikin taska Allah waɗannan ayoyi da irin waɗannan hadisai da suka zo a cikin nasoshin alkur'ani da nasoshin suna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka kalle su gaba kida zaka tara abin da suke nuni shine suna kwadaitar da bayin Allah zuwa ga neman falala Allah da arzikin Allah amma ta hanyar halas saboda bawa ya samu ya rayu rayuwa mai kyau kuma ya tsira na alkiyama abinda ake nufi da haka shine irin yadda Allah subhanahu wataala ya ishara a cikin fadin sa cewa ku nemi abin da za ku tsira a lahira amma kuma kar ku manta rabonku na duniya idan kuma kun samu to ku kyautatawa bayan Allah sannan Allah ya faɗi cewa ya sanya ƙasa ta zama ta da sauƙin mu'amala ga mutane ya ba su dama kuma su ta yawo a gefen ƙasa ta ko ta ko ina don su nemi arzikin Allah malaman musulunci musamman al-Imamul Qurtubi a cikin tafsirin sa ya tattauna akan hanyoyin da Allah ya halasta na samun arziki ya kawo hanyoyi guda shida wadda in ka kalla duk da caccanzawar rayuwa da yawaitan hanyoyin samun arziki da hanyoyin neman abinci zaka ga dai suna komawa zuwa ga waɗannan shida ne mafi a'ala da gaske wannan hanyoyi shine ganima wadda Allah subhanahu wataala ya halasta wa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da al'ummarsa a matsayin ɗaya daga cikin khasa'is nashi wanda al'ummomin baya ba halasta musu ganima ba ganima din nan da ake samu idan an yi jihadi wanda ya amsa sunan shi na jihadi shine arziki mafi kyau a wurin Allah don haka Allah ya zaɓe shi ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah yake cewa fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci daga abin da kuka samu na ganima a matsayin halas mai daɗi don haka ganima ita ce hanya ta ɗaya ko kuma mafi a'ala wajen samun arziki ga ainihin wato musulmai to a wannan zamanin da babu jihadi an lalata shi an samu matsaloli kaga wannan hanya za ta zama tana tana kamar a ce tana ta'allake kenan sai ran da Allah ya dawo da jihadi baya ga waɗannan akwai hanyoyi da dama a daga cikin hanyoyin akwai hanyar aiki na hannu wanda shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da suna cewa babu abin da zaka ci na abinci da ya kai daɗi ko ya kai albarka abin da kai na aikin hannunka ma'ana aikin hannu shine ka koyi wata sana'a ko wata wani sirri na wani aiki ko wata abin nan wani tsarin aiki ka dinga aiki da shi tun daga sana'o'in hannu da sana'o'i wanda ake zuwa a koya a makarantu ko jami'o'i irin aikin likita aikin masanin tattalin arziki ne aiki ne na sanin magunguna ko na sanin tsirrai ko na karantarwa ko duk wata sana'a da ake koya a cikin harkar boko tana cikin irin wannan wanda zaka dawo kana aiki da irin wannan kwarewar da kai ko ka je ka koyi tela ko kafinta ko gyaran takalmi ko gyaran agogo ko aski ko wanki da guga duk wani aiki da zaka yi da karfin jikinka ko karfin kwakwalwarka ko dabarar da ka koya ta ilimi yana cikin amalin rajul biyadi wannan kuma shine arziki mafi tsarki da zaka samu da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yake cewa mafi kyan abin da zaka samu na arziki babu kamar aikin ka da hannunka sai annabi ya buga misali yake cewa annabin Allah Dawud alaihi salam ya kasance yana aiki da hannunsa annabin Allah Dawud alaihi salam ya kasance makeri ne yana aikin kira kamar yadda Allah yake cewa Allah ya bashi dama yana sarrafa karfe iya san ransa yana yin abubuwa daga ciki har akwai riga ta surke wanda ake sawa za a je yaki ka duba kaga annabi Dawuda annabin Allah ne kuma a lokaci guda sarki ne mai kafafaran mulki amma bai tsaya yana ci da gumin wasu ba yana ci da gumin sa ne haka ya tabbata cewa Isa alaihi salam ya kasance yana cin abinci ne daga aikin saƙa ko aikin kwarashi shine saƙa ko nitin wadda mahaifi shi take yi Maryamu alaihi salam duk waɗannan annabawa na Allah haka suka kasance suna cin abinci daga sana'o'in hannunsu sannan na gaba bayan aikin hannu da mutum zai yi da ƙarfinsa ko basirarsa ko ƙwarewarsa ko iliminsa abin da ke biye da wannan shine aikin kasuwanci sana'ar kasuwanci ta saye da siyarwa irin wanda Allah subhanahu wataala ya halasta wannan ita ma hanya ce ta samun arziki daga cikin taska Allah Allah yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku dinga cin dukiya a tsakankanin junan ku bisa barna ma'ana bisa zalunci ko rashawa ko riba ko sata ko duk wani abu da ya saba abin da Allah ya halasta na cin dukiya yace sai in ta kasance kasuwanci ne wanda kuka yi bisa yarjejeniya tsakankanin ku nasiya kasiyar kasiyar nasiya Allah kuma ya sake cewa babu wani manzo da muka aiko a gabaninka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama face sai da ya kasance yana cin abinci kuma yana yawo a kasuwa al-Imam al-Qurtubi a tafsirin sa yace malamai suna cewa ma'anar suna yawo a kasuwa shine suna kasuwanci kuma suna yin sana'o'i haka dukkan annabawan Allah babu wani cima zaune a cikin su ko wanda yake rayuwa a karkashin bashi don haka in muka kalla za mu ga cewa kasuwanci ya kasance sana'a da ta yaɗu sosai a cikin sahabbai musamman mutanen garin makka wanda tun kafin zuwan musulunci sun kasance suna da shahara da tarihi na kasuwanci kuma ko da aka dawo madina sun ci gaba da yin kasuwancin su iri daban-daban tun daga kasuwanci wanda za su je su siyo wasu kayayyaki daga wasu kasashe su kawo su kasashen musulmai su sake ɗaukan wani su kai shi can da kuma kasuwanci na tsakankaninsu kalli dai kissa ta ainihin sahabi abdurrahman dan auf da irin yanda ya zo madina ba shi da komai ya fara kasuwancin sai da manja har Allah ya bashi arziki mai ban mamaki wanda ya daga cikin sahabbai mafiya arziki a sa'an da ya rasu waɗannan suna daga cikin hanyoyin kasuwanci da Allah subhanahu ta'ala ya halasta baya ga wannan kuma daga cikin hanyoyin haƙila akwai noma wanda ya hada da noman rani da noman damuna da kiwo da makamantansu Allah subhanahu ta'ala ayoyi da dama ya bayyana amfani na ƙasa da ruwa da noma da tsiro Allah yake cewa kuna ganin wannan abin da kuke nomawa wanda kuke shukawa ya fito ko kuke dasawa ya tsira shin ko kuke tsirar da shi ko ko mu ne sai Allah muke tsirar da shi babu shakka Allah ne ke tsirar da shi Allah ya ce mun saukar da ruwa mai albarka daga sama daga jikin shi kuma muka samar da ƙoramu da koguna waɗanda suke suna fitar da alhasid wato mahasulat suna fitar da harvest abinda ake samu na na kaka'a sannan ga kuma dabino wanda ya yi huda yana da ban sha'awa da kyan gani waɗannan dukkaninsu arziki ne ga bayan Allah na haka noma yana daga cikin hanyoyin arziki ga bayan Allah a cikin hadisin al-Imam bukhari wanda ya ruwaito shi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ɗaya daga cikin lafuzansa shine manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama babu wani musulmi wanda zai shuka wata shuka ko ya dasa wata dashe sai a samu wani bawan Allah daga cikin mutane ko tsuntsu ko wata dabba su zo su ɗiba su ci ba a wata riwaya yake cewa ko kuma su zo su sata ma su mutane ba da sanin shi ba sai wannan ya kasance mashi sadaka a gare shi a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuni zuwa ga cewa inda zaka ji ana busar tashin alkiyama ya zama a hannunka akwai wata dabiniya da zaka iya dasawa ci to kakka ruga da gudu zuwa filin tashin alkiyama nan har sai ka dasa ta yana nuni zuwa ga muhimmancin dasa itatuwa musamman wanda suke da ƴaƴan itace wanda za su kasance abinci ga mutane wanda za su haifar da arziki da yaɗuwa alheri a cikin mutane sannan kuma yana nuni zuwa ga shi wannan hadisi yana nuna zuwa ga cewa idan kai noma baya ga arziki da za ka samu na abin da za ka girba to abin da wasu suka ɗiba ba da saninka ba ma zai samun maka da lada a lahira shine tsuntsu da ya ci ko birbiri ko wata tsutsa ko kuma dabbobi da za su shiga su yi maka barna ko kuma mutane da za su zo su balli masara ko su kari rake ko su sha mangoro duka su ma tare da cewa fa barna suka yi maka amma Allah zai taskace maka ladan alahira kaga kenan shi noma yana da amfani a duniya yana kuma da amfani a lahira kuma hanya ce ta arziki wanda kowa yana iya gani babu wanda zai musanta abin da ke cikinta na hanyar arziki waɗannan wasu ne daga cikin hanyoyin arziki ya ku yan uwa masu albarka akwai su da yawa waɗanda bamu ambata a nan ba malamai sun tattauna a kansu ɗalibai da masu son su ga kwakwab za su iya kuma su sake bincikawa amma waɗannan mun kawo su ne don mu gane cewa waɗannan su ne hanyoyin samun arziki yan uwa masu albarka a cikin dukkanin hanyoyin na ƙarshe gabaki ɗaya shine bashi bashi shine a ƙarshen layi gaba ɗaya wanda za ka ci shi idan ka rasa yadda za ka yi kuma shi ma bisa ka'idojinsa amma kaga yanzu an dawo da shi gaban layi an mai da shi shine na gaba kowa Allah Allah yake ci bashi kaga wannan juya ma'aunai ne na rayuwa juya abin da yake addini ne kuma mu sani cewa matsayin mu na musulmai in dai muna son mu tsira to sai mun ba addinin Allah idan kuma muka gaban kanmu muna ganin dabarar mu ta isa to za mu tadda sakamako maras kyau Allah subhanahu wataala ya tsare mu da haka ƴan uwa masu albarka ina wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa cewa mu guje mu hanyoyin samun dukiya ta haram wanda suna nan ga su nan da yawa za su kasance mana bala'i da zalunci da za mu tara wa kanmu a duniyar nan da lahira mu guje mu sata da ha'inci da alfasha da cin rashawa da cin kuɗaɗe na waɗanda ake samu daga abubuwa masu sanya mayi sai da abubuwa masu mayi mu guje ma kudin kare da kudin karuwa da kudin bokanci waɗannan duk sun zo a cikin nasoshi da duk wata hanya ta neman arziki wacce ta kasance mummuna ce kamar kudin da ake bayarwa ransom na kidnapping wanda za a bayar a ce an fashi mutum kudi ne na suhutu kamar kudin da ake bayarwa na rashawa ga jami'an tsaro da masu kula da dokoki wato waɗanda aka suke zama agent na law enforcement amma kuma sai su ta karɓar rashawa suna bari ana kare dokokin wannan shi ma suhutu ne karka kayi arziki da shi ka tara dukiya ka zama shahararre babu shakka bala'i ne kake tarawa kanka baya ga Allah ya isa da bayi suke Allah ya tsare mu don haka wajibi ne akan duk musulmi ya yi kokari ya zama yana taka tsantsan wajen duba hanyoyin mu'amala da samun arziki na halal wanda su ne hanyoyin tsira a duniya da lahira kuma ya ƙoƙari ya wadatu daga abin da Allah ya haramta ta hanyar yin abin da Allah ya halasta wato halas ta ishe shi ba sai ya kai kan haram ba kada kuma ka rudu da irin yadda waɗannan kasuwanci na haram da harkoki na haram suka yaɗu a duniya suka samu shahara kowa ya yarda da su har suka waye gari abubuwa waɗanda an sallama musu har suka waye gari sa'ad da wani ya ce ba kyau za a ga ya faɗin magana ba kuwa ko wacce ba a saba ji ba duk waɗannan ba sa canza gaskiya daga abin da take Allah ubangiji ya tsare mu kar mu ruɗa da rayuwar duniya ƴan uwa kar mu bari mu shiga cikin ruɗu mu tsira ranar alkiyama idan ba mu ruɗu ba Allah ubangiji ya tsare mu ya sa mu gama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وأن أيماننا وأن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم أن نقتال من تحتنا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر